الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun. Dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmu al-qira'at al-mutawatira wa shadza bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan. Wanda wannan shine darasin mu ko zaman mu ko majalisin mu na 75 mun kai karshen suratu Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammut taslim. Za mu tashi a cikin suratul hijr a aya ta biyu kenan a cikin surar muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to aya ta biyu nan ne akwai tauji na qira'at amma kuma sai mun koma aya ta farko zan mu dauko bayani Allah subhanahu wata'ala bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam ra sai Allah ce tilka ayatul kitab tilka na an yi ishara zuwa ga ayoyin alqur'ani suna nesa saboda matsayin su in kuma an yi ishara zuwa ga alkur'ani yana kusa saboda yana kusa wajen amfana da shi inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam alkitab almubin ayatul kitab ayatul littafi arrafin al-idafa lit-tab'id sashin ayatul littafi wa qur'anin mubin kuma shi alqur'ani ne abin karatu mubinin wanda yake bayyananne ko mubinin mai bayyana mu'jiza cikin suratu an-naml intabih tilka ayatul Qur'an wa kitabin mubi in ka diba cikin at-ta'birul Qur'ani ya kawo balaga da tassa anan aka fara da kitab a can aka fara da Qur'an an gane ko wanda ɗaya daga cikin hikimomin da suke kawowa shine cewa lafazin al-kitab ya maimaita fiye da ko mu ce siga da kalmominta da mustaqqat kinta na al-kitab kataba da ya kutubu da sauransu sun maimaita a cikin hijir fiye da namli cikin namli kuma ƙara'a ya maimaitu fiye da wato kataba a cikin surutun annamli balaga da suke kawo kenan Allah ce ruba ma ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin to nan ne taujihi yake imam nafi al-madani da imamu abu ja'far almadani sun zan almadaniyari da imamu asim sun karanta rubama ya waddu allazina kafaru sauran qurra sun karanta rubbama ya waddu allazina kafaru sun kace an ce rubama lugha ce ta hijaz da kuma qais wasu da ake ce ma qais kabila ta qais shi ko rubbama wato lugha ce ta asad da tamim to rubama da rubama alaramma abu da wanda yake nuna rubba kamar karancin abu maɗin ƙara tana an kai kamar yadda yake a larabci imru'ul kai sai ce wa rubba lailin ka maujil bahri arha sudurahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali fa qultu lahu lamma tamatta بصلبه وأردف أعجازا وناء بك الكلي فقلت أيا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح عنك بأمثلي المهم دي ربما جمهور malaman larabci sun ce tana rufin karamcin abu ya yi karamci kafirai su yi gurin su zamanto musulmai amma waɗansu malaman lura in kalli bacin huruful jar dama ake kawo ta suna ɗaukar talit taksiri tana nuna abu ya yawa kenan rubba ma wasu ce ya yawa wasu ce ya yi kaɗan wasu malamai sun ce a a ba ta nuna kaɗan ba ta nuna mai yawa sai dai a hankalta masa yaƙi kafirai za su yi burin su zamanto musulmai to wani lokaci ne a nan duniya ko a lahira wasu sun ce a nan duniya suna burin su zan musulmai wasu sun ce a lahira ne in sun kaga an sa yan aljanna amma bance mafi inganci a duniya kafirai in suka ga nasarar da musulmi suke samu sai su yi fata su zan musulmai sannan kuma haka ma a kiyama nan da ma za su yi burin da sun kasance musulmai don haka bai ce ya waddu lalina kafaru fi duniya ba ko bai ce fil akhira ba sai a bar shi mutlak to wannan kenan ayar da zamu shiga cikin tawjihul qira'at ta gaba ita ce aya wato ta takwas amma dole sai mun koma aya ta biyar wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alayhi dhikr sun kace ya kai wanda anka saukar ma da tunatarwa alqur'ani kenan innaka lamajnun kai mahaukaci na kaga nan da sun kace ya ayyuhal ladina unzila alaihi dhikr lil istihza an nidaa huna lil istihza don izgil ya kai wanda an ka saukar ma abin ambato to kaga inda sun yarda an saukar mai ba su cewa innaka lamajnun innakum harfu tawkid ta lamajnun allamu lamu libtida'i ce to in inda ta zo sai ta koma cikin khabar wanda shine yanzu abin nan asalin shi khabar ne domin asalin magana anta majnun an gane ko ana kiranta in inda ta shigo ta kuma lamul muzahlaqa ta zahlaqat kinan ta yi tarin labiya ta kuma can aran ma sun ka ce ka kai lalle tabbas kai mahaukaci ne kaga ashe don an ce maka mahaukaci ka kada mu an gaya mu annabawa wannan sai Allah ce to law ma annida nan da sun ka ci ayyuhal ladina uzila alayhi dhikr kana iya ad-dirasa al-mawdu'iyya annida ko fi al-Qur'an al-Karim ko fi sunna ko fi al-lugha anwa'uhu wa ala Abdullah aghraduhu mawadi'uhu wa asraruhu al-balaghiyya fi al-Qur'an ko fi sunna ko fi al-lugha sun ka ce to innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati yasa baka zo mana da mala'iku ba musu laula ba nan ma ce lau ma ta tina bil mala'ika kadiba cikin mughni labib an kutub al arib ibn hisham al ansari ko littafan da sun ka kula da huruful ma'ani kaga kuma ana nawa take dauka lau ma ta tina bil mala'ikati me yasa baka zo mana da mala'iku ba in kunta min as-sadiqina har in ka kasance daga cikin masu gaskiya an gane ko suna nuhin sai mala'iku sun zo sai Allah ya ce to ma nunazzilul mala'ikata ba ma saukar da mala'iku nan sai zama to fi'ili ne mabniyul lil fa'il kuma yana da maf'ulun bihi don muta'addina ba ma saukar da mala'iku illa bil haqqi sai da gaskiya wannan ita ce wato qira'ata hafs an asim rawi na asim kenan da hamza da kisa'i da khalaf ma nunazzilul mala'ikata ba ma saukar da mala'iku imam shuba ya karanta ma tunazzalul mala'ikatu ba a saukar da mala'iku kenan fi'ili ne mabniyul lil maf'ul sannan kuma imamu bazzi ya karanta ma tanazzalul mala'ikatu mala'iku ba sa sabka sai zama fi'ili ne mabniyun lil fa'il amma ghairu muta'addi sai ayi ma mala'ikatu dhamma sauran kuma sun karanta ma tanazzalul mala'ikatu to da taso da tabazzi duka abu guda ne bambancin shine yana da shadda su ba su da shadda ma tanazzalul mala'ikatu aslin shi ma ta tanazzalul mala'ikatu ne an shahita on daya mala'iku ba sa sauka illa bil haqqi sai da gaskiya ko don gaskiya wa ma kanu idan munzarin Allah ce to su ko in mala'iku sun ka sauka akan wannan a wannan lokaci ba su kasance wanda za a saurara musu ba saboda imanin ya zan ya zan iman al-ittirari na dole ana son kai imani al-ihtiyari ba al-ittirari ba to wannan shine taujihin waɗannan qira'o'i amma masu taujihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo sai suka ce to wato qira'at ma nunazzilu da ma tanazzalu qira'ata ma nunazzilu al-mala'ika ba ma saukar da mala'iku tana da nazir tamka a cikin alkur'ani inda Allah ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata da mun saukar musu da mala'iku kaga na an istadin fi'ilin zuwa ga Allah ma tanazzalul mala'ikatu shi ma an kafa mishi taujihi da tamka kuma inda aya ta zo wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbi ko ba ka nan bane ba ma sauka kaga an danganta isnadin fi'ilin an yi isnadin fi'ilin zuwa ga mala'iku kuma da inda yace tanazzalul mala'ikatu war ruh fiha bi idni rabbihim min kulli amr sannan ita qira'a ta nunazzilu bayan an kafa mata hujja da tamka an kafa mata hujja da siyaki dan ya ce wa ma ahlakna min qaryatin ba mu halakar ba kaga isnadin fi'lin zuwa ga Allah kuma ma nunazzilul mala'ikata yayi isnadin fi'lin zuwa ga Allah a alqur'anance to da haka da kyau mutun ya san yadda ake tawjihul qira'at da alqur'ani da kuma sauran ilmin muka na shari'a da kuma na wato lugha kenan aya ta gaba ita ce aya wato ta goma sha biyar har yanzu a cikin suratul hijir kenan amma sai an koma ta sha hudu don a gane ma'anar ayar waccan aya ta manu na jilu mala'ikata kadiba cikin alkira'at wa asaru hafi tafsiri wal ahkam wurare daban-daban za ka iya gani a safha ta 788 da ta 800 da ta 37 da ta 700 da 8 da ta hamsin da bakwai za ka ga bayanai insha Allah ta'ala wanda suke da alaƙa da wannan ayar. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kafirai walau fatahna alaihim baban minas sama da mun buɗe musu ƙofa ta sama fa zallu fihi ya'rujun sun ka wayi gari ya'rujuna suna hauhawa daga araja ya'ruju wannan yana nuna mu'jiza ta alqur'ani al-ramma abinda zai tashi sama a al'ada bai tashi kai tsaye ba sani ko mun fahimta ba wato al'ada abinda ke yi sama yana tahiya ne yana karkata yanzu in ka dubi jirgin sama in ya tashi ba kai tsaye ke kama hanya ba yana yin haka yana yin haka yana jujjuyawa kamar da guguwa take yi mun gane ko to kaga bai ce abin yas'adu fi sama'i sai ce mi ya'udu nan ya nuna maka cewa tashi a zuwa sama yana bukatun mi ana yi ana yin laulayawa ana jujjuyawa eh ta'rujul mala'ikatu sai Allah ce to laqalu da sun ce inna ma sukkirat absaruna asalin sakkara kamar ruhewa ne musamman larabawan Libya a wannan zamani suna amfani da wannan kalma suka ce sakkiril bab ai aghliqil bab da sun ce an rufe idanunmu ma'ana an yi musu sihiri ne an yi musu kauda ido in ji malam bahaushe imam ibnu kasir ya karanta laqalu innama sukirat absaruna bai ce sukirat ba muna ganewa to sai malamai sun ka ce waɗansu malamai sun ka tafi shadun ma'anar su ɗaya ko ko sukirat absaruna farkon ana an fara tahiya kenan in an kai nisa ba su ganin komi sai su ce sukirat absaruna kina an kai inda ba su gani kwata kwata su ce aji musu kauri ido sun ka ce bal nahnu qaumun mashurun su mutane ne waɗanda wato an sihirce su ba sani ko muna fahimta ba yawwa su ce an sihirce su wannan in ka diba cikin buhus na hay'atul i'jaz al-ilmi fil qur'ani was sunnah sun kawo bayani kan wannan suke cewa wannan yana nuna an gane mu'ajiza ta alkur'ani yana nuna zulmatul fada ya an ka ce alfada sararin samaniya yana da duhu da ka wuce duniya ka kwara yin nisa duhu ne za ka gani saboda hasken rana yana fuskantar ƙasa ne da ka fara wuce inda yake ba daga ƙasa kinan duhu za ka haɗo shi shi ya zan kuce lankaru inda masu kira ta amsa ba sa ganin komi masu ne kuma fahimta ba to akwai kira'a shadda لقالوا إنما سكرت أبصارنا سكرت مبني للفائل لكن أبصار يا ذنب قراءة جمهور سكرت قراءة ابن كثير مبني للفائل يا ذنب نائب الفائل أما سكرت أبصارنا أبصارنا يكون فائل دن فعلين مبني للفائل تسمى لما يسون كتير قراءة ابن كثير سكرت مأخوذ من سكر الشراب sun kace kenan suna nufin harat absaruna idanunsu sun dimauta an gane ko kamar yadda mutumin da ya sha yake dimaucewa yana tangadi sukirat su ko sun kace an ɗauko shi ne daga wato asukur abinda yake hana ma ruwa gudu abubuwa da ake sawa a dantse ruwa shi ne ake kira asukur sukirat absaruna kenan an dace ganin mu baya gani saboda duhu ya yawa to waɗansu malamai sun kace sukirat bi ma'ana suddat an toshe an gane ko yawwa sannan kuma ƙira'a shadda sakirat absaruna sun kace ikhtalatat kinan sun shiga cikin juna wata gayyarat sun canza ba sa gani wasu malamai sun kace da sukirat da sakirat da sukirat duk ma'ana su daya almuhimmu dai duk inda ta kai ta kawo suna rin ganin su ya canza ba irin yadda suke gani ba bisa doron kasa za su ce bal nahnu qaumun mas'urun mu mutane ne waɗanda wato an yi mi an sihirce su ka ƙara dubawa cikin abdurrul masul fi ulum kitab al-maknun na astaminul halabi da kuma wato al-bahrul muhit da abu hayyar tauhidi da sauran littafan tafsiri a ƙarshe abin da ke so in ƙara shine cewa wannan yana nuna kewayewar ilimin Allah da komai domin Allah ce da mun bude musu kofa ka gani ba a bude kofar ba to daga abin da zai kasance kina Allah ya san abin da zai kasance kuma Allah ya san da ba zai yi musu haka ba ko kuma a'a a wancan lokaci ba a yi musu ba amma yanzu kafiran duniya suna da abin da duk da yake suna iya halbashi su je a sararin samaniya amma malamai sun yi sabani wajen isassu a cikin wata to ko da dai mun ce ba su je cikin wata ba dai suna da abin da suna iya halbawa su yi nisa cikin sararin samariya ko ba haka ba tun da shiga su cikin wata waɗansu malamai sun ce ba su isa cikin wata ba don allah ya ce walaƙar ja'anna fi sama'i burujan ko wa zayyana halin nazirin allah ce wa hafizna ha min kulli shaytanir rajim kaga mun tsare sama da kowane shaytani kuma akwai shaidanin mutu akwai shaidanin bi aljani min aljinnati wan nas sannan Allah ce tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan sai ce mi wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira ji shaqiqi Allah ya sanya a cikin sama wata kiran wata yana cikin sama yace to kuma Allah ya ce ya tsare sama kiran zancen zuwan su hayaniya ce wasu daga cikin malamai sun ce a'a sun je cikin wata don ba sai an bude kofar sama za su shiga ba wanga bangare wanda bai kisa kuma wasu na ganin shi watan ba ma cikin sama yake ba tsakanin sama da ƙasa yake cikin fada yake Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wanda ɗalibi ne shi ma ya karatu ga Shankiti farko ya tafi cewa turawa ba su je sama ba daga baya kuma ya dawo daga wannan fatawa ya ce yana yiwa su je sama to cewa yana yiwa bai ce tabbas ba ba sani ko mun fahimta ba dalili kuma ana ganin akwai wani ɗan sarkin maka da ake kira amir sultan muna jiho wannan makaranta da ka gani na alramma amir sunan ɗan sarki na dama galibi duk ɗan sarki ana ce mai amir to shi sunan shi sultan to markaskin shi ya ba da kuɗi aka yi shi a nan sai aka mace shi amir sultan ko don gobe to shi ake gani ya zuba kuɗi ya je an shiga da shi cikin kumbu an je a sararin samaniya mun gane ko yawwa to ba mu da tabbaci wasu suna ganin kawai ƙarya ce suke yi saboda america ma da ta ce ta je sararin samaniya sun kafa tutar su ko to kuma sai aka ga iska na kaɗa ta sai aka ce to ai a wannan wurin babu iska wani iska ne ke kaɗa ta kawai dai sun je tun da su ɗan na'urorin zuwa can nesa kwarai su kafa lantarki su ce sun je cikin wata da haka dai akwai maganganu na malamai kan wannan mas'ala mu dai har yanzu muna nan dai mu yarda da zuwansu ba don ba amintattu ba ne ko shi yaje suna iya su kashe wani wuri sun na mai watanni ba sani ko mun fahimta ba yawwa wallahu ta'ala a'lam to mai son karin bayani a cikin wannan kuma ya diba cikin al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 786 zuwa safha ta 788 an gane ko ya ga taujihin wannan ƙira'a aya ta gaba wadda za mu je bayani a kanta a cikin suratul alhijar cikin taujihul ƙira'at ita ce aya ta ashirin da biyu an gane ko inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa arsalnar riyaha لواقها imam khalaf an gane ko wanda yake kufi da kuma imamu hamza shi ma al-kufi ya karanta wa arsalna riha mun turo riha riha kaga mufrad ne sauran sun karanta wa arsalar riyaha mun turo iskoki ma'ana jam'i ne na iska iska daban-daban ba wancan iskoki ba na malam bahaushe wato ana rufin aljan to in muka dibi wannan qira'a ta Hamza da Khalaf tunda shi qira'a ta Hamza ita ce wato shi Khalaf ya ma yori waya ga Hamza kuma shi da qira'a ta shi ta daban yasa galibi wasu malamai suke cewa qira'at hamza ita ce asl in ana taujihil qira'at ba wai da saboda can ba qira'a bace sai a dauke ta da ita da wancan duka dai sai inda an ka samu sabani sannan ake bambantawa yace to wa arsalnar riha a qira'at hamza da khalaf sai a dauki aljinsiya sai zama to iska daban-daban ake nufi to wa arsalnar riyaha kuma jam'i ne mun turo iska daban-daban lawaqiha lawaqiha fawa'il ne wannan asalin jam'i ne na mata fawa'il sai wasu malaman lugha sun tafi cewa har maza ana musu amfani da su wasu kuma sun ka ce a'a asalin shi na mata ne ba a sawan maza ba a yi maza jam'i da fawa'il amma dai zance wanda malaman lugha a wannan zamani sun karin jayis suna ganin ana yi amfani da shi har zuwa ga maza kama a ce na wakisul absari jam'i na wakisul albasar wanda ya soke kanshi kasa ko sun kuyar da kanshi kaga innal muttaqina mafaza sai ce mi hada'iqa wa a'naba sai ce mi wa kawa'ib atraba jam'i na ka'id mata ne wal qawa'id sai ce minan nisa'i allati kaga jam'i na qa'ida mace wadda azzauni ta yanki tsammanin ta samu aure ba ka'ida ba wadda azami to kawa'ib kuma jam'i na ka'ib ba a ce ka'iba ba mace ce wadda budurwa wadda nunun ta fito saboda babu namiji wanda nunun shi ya to balle a ce mai ka'ib ita kuma ce a ce mata ka'iba to almuhimmu dai la waqiha fawa'il ne kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'i na hudu na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif kadiba cikin al-qararat an-nahwiyya والتصريفية أنا خالد العصيمي رحمة الله عليهم ورحم الله جميع المسلمين كقول النمبر يلي من تورو إسكوكي دبن دبن إسكا دبن دبن لواقح لواقح جمعينينا لاقحة كينا لاقحة itace daga alliqa barbara ko kuma inda bino ne sai a ce kilili in ji malaman zauri waɗansu ka ce a'a lawaqiha jam'i ne na mulqiha kina sai zaman tunan malaqih ake nufi jam'in mulqiha malaqih sai zaman to an yi amfani da mulqih laqih ana nufin mi mulka kenan sai zama to asalin shi fi'ili urba'i ne ake nufi kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun da kuma adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an zaka ga wadannan bayanai wannan na baka misali ne tana yiwa in ka diba dasu tafaka iske ƙarin bayani ko ko irin waɗannan bayanai lawaqiha sai malamai sun kace to nan lawaqiha masu yin barbara kina wannan ya nuna iska laqihatu sahab sun kace ma'ana suna sanya barbara tsakanin girgije da girgije iska da iska su haɗu in sun ka haɗu ga girgije ya zo sai su ba da sinadarin da zai sa ruwa su sauka shi yasa zaka wani lokaci girgije yana ta tafiya gashi amma ba a ruwa saboda wancan iskan bai haɗu da wancan ɗin ba daidai inda Allah so a yi ruwan sai ka iske duk sun haɗu wasari ko ban fahimta ba to shi yasa ma sun kace Allah ce fa anzalna minas sama'i ma'an muka saukar da ruwa daga sama fa asqaynakumuhu alwawu wa gawawul ishba mun ka shayar da ku waɗannan ruwa wa ma antum lahu bikhazinin ku bu ku kasance ba masu iya taskance shi ko ba kadan bane don ya Allah bai so ruwan ya tsaya ba bai tsayawa shi yasa wani wuri sai ka iske yanki ruwa suna kusa wani wuri kuma yanki ruwa suna ni suna ni isa sai a yi rijiya gaba 30 40 ba a samu ruwa ba wani wuri kuma a gaba guda ma ba a kai ruwa ga sunan wani wurin ruwa suke tuwa ma da kansu kuma ruwan da ke nan a ƙasa wa ma'antum da hubi khazini da ba ku kuke taskance shi ba wa yake taskance shi Allah in Allah so tafiya da shi sai mai wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadrin fa askannahu fil ard cikin suratul mu'minun yace mi wa inna ala zahabin bihi laqadirun to waɗansu daga cikin malamai sun kace lawaqiha mun turo iska mai yin barbara mai sadar da alaka tsakanin halittu sun kace nan lawaqiha ba ya tsaya bane ga as-sahab sun kace shi fa anzalna minas sama'i ma'an dai ne daga cikin abinda iska yake yi na barbara amma ba wannan kadai ba sun ka ce ma'anahu alal umum suka ce yanzu kamar itace bishiyoyi za ku suna yin barbara wa junansu sun ka ce to iska Allah ya ɗauki sinadarin namiji kai mamaci sai ta haihu sannan sun ka ce sahara ta duniya kaga kamar yanzu nan kasar Nijar muna da sahara kasar America akwai sahara kasashen larabawa musamman na yankin gabas ta tsakiya suna da sahara irin su filistin a isra'ila yankuna tana ta mamaye filistin tun da an rasa ma yanzu ina ne filistin ina ne isra'ila da sauransu an gane ko in dare ya yi akwai iska da yake tashi cikin sahara to yana ɗiban wasu sinadarai daga sahara ta afirka ya kai mata ƙasar larabawa ko kuma daga ta afirka ya ɗauka kai mata ƙasar amerika ko daga amerika ya ɗauka kai wani yanki na duniya akwai alaƙa tsakankanin sahara ta na duniya to allah ya kyauta lawaƙiha laƙiha yalƙahu ne kenan shi ne fi'ilinsa shi sama galibi suke ce mana mijin raƙumi alliqhu alliqhu kamar namijin raƙumi wanda suna iya amfani da shi kuma ga duk abin da yake yana yin barbara namiji kenan aya ta gaba wadda za mu taujihul qira'at a cikinta ita ce aya ta 40 zuwa ta 41 amma kafin mu yi bayani kan su sai mun dan dauko bayani daga baya shine cewa kissar shedan da Allah ya kawo a cikin suratu al-hijr tun daga walaqad khalaqnal insana min sulalati min min salsalin min hamalin masnun ayata 26 to tun daga nan Allah ya faɗi an umurci Allah ya ba mala'iku labarin zai halicci dan adam daga ƙasa salsal wanda bayan ta bushe an kwaba ta zan kamar kasko daga salsala ne yana kuka min hama'in daga tabo masnunin wanda yake ya canza bayan an zuba mishi ruwa kidan har yana abin nan asalin shi sun kace kamar abin da yake ya canza wato tsoyi kenan ya canza kamshi tun da kasa an ka kwaba ta kaga tana canza kamshi wasu na cewa doyi to amma ba za mu cewa doyi ba saboda muna ganin dai ya canza wato kamshi kenan ko iska almuhimmu Allah ce mala'iku su yi ma annabi Adamu sujada in ya kare halittarsa shedan bai yi sujada ba to Allah ce shedan ya fita fa innaka rajim ko ba karan bane wa inna alayka la'nata ila yawmiddin rajim sun kace fa'ilun ne bi ma'anan fa'il fa innaka rajim ai fa innaka rajimun bil ghawaya kai zaka je hi halittu da halaka Allah kai mu da tsari wasu kace rajim marjum ne kai jifaffe ne daga rahama Allah to duka waɗanda kuma sun tabbata shi ɗan yana jifa da halaka kuma shi ɗan jihohi ne daga rahama Allah ko ba haka ba sai Allah ce wa inna alaika la'anata ila yawmiddin la'ana Allah ta tabbata gare ka har zuwa ranar ƙarshe ita ce ranar sakamako ranar alkiyama ko ba haka nan bane to nan bai ce wa inna alaika la'anati ba can kuma sai ce wa inna alaika la'anati ila yawmiddin a cikin suratul sad ustaz doktor fadl samar ra'i yace na a hankalta musu yaki can cikin swad da an ka ce la'anati an hankalta ba an yi isnadin halittar annabi adam zuwa ga Allah lima khalaqtu bi yadayya shi yasa kuma sai an ka ce la'anati dan a danganta halitta zuwa ga annabi adam kaga dokaka ce zuwa gare shi shi ko a danganta la'ana zuwa gare shi kaga ta haƙari gare shi nan kuma a danganta halitta ba zuwa ga Allah an kace lima khalaqtu bi yadayhi aka ce inna alayka la'nata ila yawmiddin sannan kuma abinda mun ka sani dama ma'arifa ana idha wato ta'rifi daga sai abinda ke sa suna ya samu ta'rifi akwai alif wallah akwai mi akwai al-idafa to da yace ila yawmiddin har zuwa ranar tashi alkiyama ba ana nan ta kare ba alaran ba ai kiyama in ta yi ina zai shiga wuta kenan mustamirra don ka sa tsammanin ila yau dini daga yau dini la'anar ta ƙari a ba haka ake nufi ba ƙala rabbi ya ce ya ubangiji fa an zirni ila yau ba sun ka jinkirta min har ruwa ranar da za a tayar da su an gane ko tayar da su kenan ranar da in mutane sun mutu a tayar da su sai Allah ce ƙala fa innaka minal munzarin kai kana cikin waɗanda za a saurara ma ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa ga sani wanda zuwa yawmil waqt yini na lokaci al-ma'lum sananne ba a karba mishi ba har zuwa wannan rana tun da shedan zai mutu lokacin da za a yi busa sai da mun toke nan ba ila yomi ba asuna bane an gane ko ila yomi yusaquna ni ranar da mutane za su mutu to da yace al-ma'lum ne al-ma'lum al-ramma sananne to yanzu kiyama sananna ce tun da mun ce ranar da za a yi busa ne shedan zai mutu nan ila yomi ila yomi al-waqt al-ma'lum inda Allah la inda nas an gane ko dan ka samu mafita yace to qala rabbi shedan yace ya ubangiji bima agwaita ni da ka halakar da ni la uzayyinanna lahum zan kawata musu bai ce wala hunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi inas fil ardi a cikin kasa wala ughwiyannahum ajma'in zan halakar da su gaba daya kaji ya kalubalance Allah kenan amma da yake shedan mai ilimi na ba sakare na ba sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasina eh wato imam nafi almadani da imam abu ja'far almadani sun zami almadaniyani da kuma imam asim da hamza da kisa'i da khalaf khalaful ashir sun karanta illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayan ka waɗanda ka tsarkake su sauran qurra sun karanta illa ibadaka minhumul mukhlisin wato ibnu kathir kenan da ibnu amir abdullahi ibnu amir da abu amr ibn al'ala al-basri da yaqub al-basri sun zami al-basriyan sun karanta mukhlisina sai bayan ka masu ikhlasi ismul fa'il ne mukhlis in an yi malamun kasra mukhlasina kuma in an yi malamun fatha to mukhlisina masu tsarkakewa mukhlasina waɗanda ka tsarkake su to dama in Allah bai tsarkake mutum ba ai mutum ba zai yi ba ba zai tsarkaka ba na fata an fahimce ni yawwa sannan mukhlisina masu tsarkakewa dama Allah ce fada Allah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din kaga an nuna sun aikata kuma tsarkakewa ta Allah ita ma ita diba cikin sa da Allah ya kawo ta inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar tunda Allah ce mun tsarkake sun zan sun zan al-mukhlasin kowace tana da abin da yake taujihinta a cikin wato al-qur'ani mun gane wannan da kyau sai Allah ce qala hada siratun alayya mustaqim an gane ko qala hada siratun alayya mustaqim idan muka duba wato imam yaqub al-basri ya karanta qala hadha siratun aliyun qala kenan Allah ya ce hadha wannan siratun hanya ce aliyun madaukakiya asalin shi aliyun ne to ya wawun da ta zo karshe daga ala ya alu sai an kabe da ta ya'un mustaqim asalin shi mustaqwim ne daga qama yaqumu istaqama asalin shi istaqwama yastaqwim kenan siratun hanya ce aliyun madaukakiya mustaqimun daidaitatta amma kuma sauran ƙura sun karanta ƙala haza siratun alayya mustaqim Allah ce hanya ce alayya na an ce alayya an ce kace saman Allah la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan kina alayya aguna a wajen Allah mustaqimun daidaitatta ce mun sani ko mun fahimta ba yawwa ko kuma hanya ce wanda za ta sadar da ku direct har zuwa ga Allah ita ce hanya ta ta musulunci yawwa ya kamata a fahimci wannan to aya ta gaba wadda za mu ɗauka ita ce wato aya ta 45 inda Allah ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun ko ya masu tsoron Allah suna cikin aljanna daban-daban na ana nufin kowa yana da tashi tunda sunan aljanna guda babba janna na ana nufin babba kenan sannan kuma a cikinta akwai hudu manya ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان sannan kuma kowa shirya da tashi arama kenan babbar tara matsayin kama a ce gari sauran kuma su zaman to kama unguwa unguwa sauran kuma kuma kama gida gida don mu gani sai Allah ce fi jannatin wa uyun kuma suna cikin mare mari marmaro kenan na ruwa ko yawwa imam ibnu kafir al-makki da hamza da kisa'i da kuma abdullahi ibn zakwan da shu'ba sun karanta wa'iyun da kuma iyun jam'i ne na maremari na ruwa muna gane ko to duka dai babu wani bambancin ma'ana illa dai qur'ani a cikin balaga ta qur'ani in zai kawo jam'i na al'ainu ido na ruwa sai kashi fu'ul amma in kuma ido ne na ido wanga wanda ake kallo da shi sai shi kajin in shi a ayyun malamai suka ce saboda ruwan da ke cikin ido ruwan da ke cikin idaniyar ruwa mai gudana ya fi yawa shi yasa ka mata jam'ul kasra wancan kuma jam'ul qilla na to almuhimmu sai Allah ce udkhuluha bi salamin amini kenan za a ce da su ku shiga kuna cikin aminci bi salamin da aminci amini da kuna da tabbataccen aminci to sai Allah ce wala za'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin mun zari abin da ke cikin zukatan su na kyamar juna shi ne al-ghill alaramma al-ghill kuma kukumi abin da ake daure mutum shi kuma wasu ka ce al-ghill yana iya dauka kuma wato abin nan al-ghill in ban manta ba sun ka ce yana iya dauka kuma shi ma kukumi sai al-ghill shine kuma amfanin da ake samu an gane ko al-gallatu a samu galla ala surin mutakabilina suna kan gadaje mutakabilina suna masu fuskantar juna sun kace alamar soyayya kenan in kaga ana kallon juna soyayya kenan in kaga an ba juna baya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tadabur akwai kiyayya to aljanna babu kiyayya Allah shi kai mu can mu huta da fitinar duniya to nan abinda zan kara wajen har da alqur'ani shine cewa akwai irin wannan aya a cikin suratul a'raf wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin تجري من تحتهم الأنهار ننكم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين تو ينزكما آية تكي كده توجيه القراءات آية 53 أتكين سورة واتو الحجر تو دو دي كده قصة تا النبي إبراهيم تا النبي لوط بيوا لو كيسو ayoyin kai sai a gane in ba an dan dawo baya ba kenan zamu koma baya mu dauko su mu haɗi inda Allah ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba bari na labari cewa ni mai gafara ne mai jinkai ne wa anna azabi huwa al'azabul alim kuma azaba ta ita ce azaba mai radadi don babu mai yin azaba irin ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa nabbi'hum an daifi ibrahim ka ba su labarin annabi ibrahima a daifi bai ce duyuf ba saboda asalin ta masdar ne ko kuma an yi idafa shi ne zuwa ga ma'arifa ya koma jami'i nabbi'hum kuma ce bai nabbi'hun na ba li taglibi janibi dhukuri ala janibil inas sun ka ce to miya alaƙar a ba da labarin gafara kuma a ba da labarin annabi ibrahim sun ka ce wannan yana nuna rahama allah ga bayan shi kuma aka bane annabi ibrahim allah ya masa gafara ya masa rahama kenan shi sa an kaba da kista shi wasu malamai dai sun kama gangalu daban-daban me wato cikin ilmul munasabat bainal ayat kadiba cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatu ala muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi da sauransu ko at-tahrir wa tanwir to ka ba su labarin mutane an ibrahima iz dakhalu alaihi an gane ko wagga iz bi ma'ana uzkur iz dakhalu alaihi domin nabbi bai aiki da gare ta domin ba lokacin da yake ba su labarin bane mala'iku sun ka shigo ko ba ka dan bane kenan iz dakhalu alaihi fa qalu salama sun ka ce mishi salama qala inna minkum wajidun ko ba ka dan bane can cikin suratul hud kuma qala salam fa ma labitha an ja'a bi ijlin halis to kenan tana yiwa sai da yace kala salam sannan ce kala inna minkum wajiluna to bayan ka ce aminci kuma ka ce ka ji tsoro an gane ko a inda yace kala inna minkum wajilun lokacin da ya kama su abinci ne falamma ra'a aydiyahum la tasu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa a haka ne zaka gane kenan bayan ya mai musu da sallama ka abinci ba su ce ba sannan ce kala inna minkum wajilun to kala abashartumuni ko qalu la taujal sun kace kakka ji tsoro inna nubashshiruka bi ghulamin alim ko ba karan bane hamza ya karanta inna nabshuruka nubashshiruka muna muka bushara nabshuruka shi ma muna mi muna muka bushara duk dai ne ko sun kace a nubashshiruka muna muka bushara nabshuruka muna faranta ma jiki faranta ma rai ai bushara ko tana mi tana faranta mu mutum rai bi ghulamin da yaro alimin wanda yake mi masani mai ilimi shine ishaq kenan can an faɗe shi aiko wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub annabi rahmi qala yace abashshtumuni yanzu za ku min bushara ala an masani al-kibar wanda shine malaman balaga suke kuma at-tatmim tare da cewa girma ya kama ni fa bima tubashirun to dan me kuke bani labari dadin maganar da kake ji sai sace haka mm fa bima tubashirun don mi kuke ba da labari na fata an fahimta to za mu ga cewa nan famima tubashirun imamu nafi'a ya karanta famima tubashirun lakin bi kasrin nuni wajen tsayawa baka gane bambancin qira'ati domin shi shi na fi fahimma tubashirun ya yi kasra su kwadin sun karanta fahimma tubashirun sun kai fatha kenan a kira'a tana ta akwai kasra ga nunin tana nuna akwai yawon wadda an ka shafi fahimma tubashiruni an gane ko shi ku fahimma tubashirun tana nuna don mi kuke bushara nan kuma kira'a tana fahimma tubashirun don mi kuke yi min bushara tunda an yi ma nunin kasra fahimma tubashiruni an gane ko ibn kafir kuma ya karanta irin yadda nafi ya karanta sai dai yayi madda fa bima tubashirun asalin shi fa bima tubashiruna ni dan mi dai kuke min bushara qalu sai sun kace basharnaka bil haqq mun yi muka bushara da gaskiya fala takum min al qanitin kaka kasance daga masu yanke kaura daga rahama Allah qala sai annabi ibrahim ce wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dalun wani ne ke yanke kauna daga rahama Allah sai mi wata ce annabi yaqub shi kuma yace mai yanke rahama kauna daga rahama Allah hasararre ne mukafiri afwan ya bani yadhhabu fatahassasu min yusuf wa akhi wa la ta'asu min ruhillah innahu la ya'asu min ruhillah illa alqaumul kafirun al-ramma ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون imamu abu amr ibn al'ala al-basri da imamu yaqub al-basri sun zan al-basriyani da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu khalaf al-kufi sun karanta wa man yaqnitu yaqnitu sauran sun karanta wa man yaqnatu to da qanata yaqnatu da qanata yaqnitu duk ma'anar su daya cikin babu sarfa dai sai da mutum fi'ili na wanda yana daukar wasu la daban-daban ban sani ko mun fahimta ba to da yace wa man yaqnatu min rahmati rabbih ko wa man yaqnitu min rahmati rabbih babu wanda yake yanke kauna daga rahmar Allah illa dhallun sai ni sai batattu ina fata an fahimce ni to ita qira'a wa man yaqnitu an gane ko an kafa mata hujja da annawir tamka wato shine inda Allah ya ce wa huwa allazi ينزل الغيث من بعد ما قنطوا دق قنطا abin nan ya ƙanitu almuhimmu dai lugogi ne guda biyu to ƙala fa ma khatubukum ayyuhal mursalun yace menene labarin ku ya ku waɗannan manzanni da Allah turo na ana nufin mursalun ba ana nufin manzanni na mutane ba Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين suka ce an tura mu zuwa ga mutanen waɗanda suke wato masu laifi to illa ala rutin kenan sai mutanen annabi lut kenan iyalinsa ake nufi nan kalima da ta'alu tana iya ɗaukan mutane al'umman mutum ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فأنا نهي إيالين جدا فرعون با أنا نفهم متانين سا ولوك سوطة أنا نفهم إيالين متنطنين إيالين تكي نهي على رمى دان سبو داتكين سورة الزاريات التي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين to illa ra'atahu kuma banda matarsa wannan shi ake cewa ana yin istithna'i cikin istithna'i an toge an ce illa ala lutin inna lam radduhum ajma'ina kuma an ka ƙara togiyo an ka ce illam ra'atuh istisna min al-istisna mun gane ko wasu malamai ba su yi akan nabi istisna'i ba sun ka ce istisna'i ne mun qata lakin imra'atuhu amma dai zance mafi inganci istisna'i ne kawai al'aran ba kuma wannan nuna mata mutu tana cikin tana cikin iyalinsa dan shi'a da suke son su fitar da matan annabawa ko matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ahlul baiti gashi na an ka ce illa ala lutin kuma aka ce illa mar'atahu kaga ya nuna tana ce illa mar'atahu banda matarsa na an ce imra'atahu alaramma ba a ce illa zawjahu ba dan akwai matsala kamar da muka kawo balaga ta qur'ani ko illa mar'atahu qaddarna mun qaddarta an gari ko a illa ala lutin sai iyalan annabi lutu inna lamu najjuhum ajma'in ko ba karan bane yawwa imam hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyun da kuma yaqub al-basri al-hadrami su ko sun karanta inna lamunjuhum ajma'in za mu tseratar da su munjuhum daga an jayon ji in ja'a can ko inna lamu najjuhum daga najjayo najjitan jiyatan za mu tseratar da su gaba ɗaya illan ra'atahu banda matarsa qaddarna inna hala min al-ghabirin ko imam shu'ba wanda rawi ne na asim ya karanta qaddarna min at-taqdir kiran qaddarawa sauran sun karanta qaddarna daga qaddara yuqaddiru taqdira nan suna ba annabi ibrahim labarin abinda Allah ya kaddara ne don ba suna kaddarawa ba suna ba shi labarin abinda Allah ya kaddara ne inna hala min al-ghabirin cewa ittana daga cikin waɗanda za a bari a bar su su halaka to ƙarshe dai falon ma ja a alalutin mursalun lokacin da manzanni sun ka zo ma gida annabi lut an gani ko ƙira'a ta ƙaddarna da ƙaddarna malamai sun ka ce ƙira'a ta sha'uba an kafa mata wato abin nan توجيه دا النظير إن الله يتشي قد جعل الله لكل شيء قدرا مصدر قدر يقدر قدرا sannan kuma yace fa qadarna fa ni'mal qadiruna ita ko waccan tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk sace mi wa khalaqa kulla shay'in sace mi fa qaddarahu taqdira ba sani ko mun fahimta ba yawwa zan mu gane yadda abin yake to sai ya ce to qala innakum qaumun munkaru lokacin sun ka zo ma annabi lutu ya ce ko mutane ne munkaru da baki ba a san ku ba ba ina rahin abin kyama ba qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun suka ce mun zo maka da abin da sun ka kasance suna shakka ba su ce bil azabi ba domin sun kasance suna shakka azaba ce sai aka ce bima kanu fihi yamtaruna wa atainaka bil haqq mun zo maka da gaskiya wa inna lasadiqun kuma mu masu gaskiya ne muna gane ko to sai sun kace mi fa asri bi ahlika bi qita'in min al-layl an gane ko yawwa fa asri bi ahlika bi qita'in min al-layl to idan muka duba ah, akwai qurra da sun ka karanta da hamzatu qat'in akwai da sun karanta da hamzatu waslin imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zami al-madaniyani da imamu ibnu kasir sun karanta fasri fasri kenan daga sara ne yasri sauran qurra kuma sun karanta fa asri daga asra yusri shi yasa ake cewa isra'i muna ganewa ko yawwa to sai malamai suka yi ah, taujihin wannan kira'a wato da alkur'ani kowace daga cikinsu an kai mata taujihi in mun ka ɗauki kira'a ta fasiri inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wallaili idha yasri kaga daga sara yasri ne ita ko kira'a ta fa'asri inda Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فسنكم من فهمت بقى يوا to in mun ka dawo mu kuma wato lugha kenan fasri fi'li ne sulasi an gane ko yawwa shi ko asri fi'li ne mi ruba'i daga asra yusri mai harafi hudu kenan to waɗansu malamai sun kace da fasiri da fa'asri duk ma'anar su daya kenan da sulasi da ruba'i waɗansu malamai sun kace asra li awwalil layli kenan farkon dare shi na fa'asri wa sara li akhirih an gane ko kenan sai da manto sara na ƙarshen dare na shi ko sara sun ka ce muhtassun bin nahari kamar ba a cewa tsara sai da abin ga sai da rana sai da ya an yi karin shi an ce sarafin laili to manganu ne na malamai amma nan mu ɗauki cewa daidun ma'anar su ɗaya ka yi tafiya da iyallanka kuma in ya ɗauki farkon dare da ƙarshen dare ai duk babu matsala kenan fa asiri ka tai da su farkon dare kuma wasri ka yi tafiya da su har zuwa ƙarshen dare kenan za a yi ta tahiya tunda an ce inda mawa'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib bi qita'in min al-layl a cikin duhun dare ko ko a wani yanki na dare wattabi adbarahum kaga na an ce shi zai bi baya kinan ya sa su gaba wala yaltafit minkum ahadun an ka ce kada ɗayan ku ya waiwayo can cikin suratu abin nan hud an ka ce illa atak kuma qira'ata ibn kathir da abu amr ibn al-ala illam ra'atuk ko sai matakka bil badal ina sai zaman to badali matar shi kadai ce za ta yi za ta waiwayo kuma an ce in ta waiwayo abin da ya sami waɗancan zai mi zai same ta innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib ko ba ka dan bane yawwa to wamdu haythu tu'marun ku shuɗe ta inda an ka umurce ku to ala ayyati hal dai kissa annabi lut mun san yadda karshen ta ya kasance dama Allah ya faɗa wa qadaina ilayhi zalika al-amr mun hukunta mishi wannan al'amari cewa anna dabir haula'i maqtu'un musbihin dabir haula'i bayan waɗannan mutane za a yanke shi musbihin suna safiya in an ce bayanan ba dubura ake nufi ba za a hallaka su gaba ɗaya da ba za a barin wanda zai aihu ba فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين sannan Allah ba da labarin yadda abun ya kasance mutanen gari da baki sun ka zo ya stabshiruna waje a halin madinati ya stabshiru suna bushara qala inna haula dhayfi fala tafrahu yace waɗannan baki na ne bai ce abu yafi ba domin asalin kalimar masdar ne ko kuma an yi idafa ta zuwa ga ma'arifa ta kuma jam'i ka ku kuma ya tadda ni wattaqullaha yace ku ji tsoron Allah wala tukhzun ku kuma yatar da ni gaban baki na ina waɗanda mutane ɗan duniya ne imamu yakubu yana karantawa wato wala tukhzuni an gane ko fala tafdahuni wala tukhzuni bil ya ya hito da ita karara sauran sun shafi ya'un amma an bar kasra tana nuna alamarta qalu awalam nanhaka anil alamin sun kace ba wahala maka ba anil alamina daga talikai na an ya fata al'alami yake da ba wahala maka sauke baki to na al'alami da ai al'alami da kalmar ce da ta shahimi duk halittu amma na ana rufin wato amun ne makhsus ko urida bihi al-khusus baki sun kace qala haula ibanati in kuntum fa'ilin ko yace waɗannan ƴaƴa da ne wasu sun kace na ƴaƴan shi na ciki ake nufi malamai wasu sun kace a'a ba ‘ya'yan shi na ciki bari saboda ‘ya'yan shi na ciki ba su isa kakaran gari kuma da ya ce in kuntun fa'ili na kina in kuna aure ko aure su ba wai na rufin aji a yi zina da ‘ya'yan shi ba an gane ko? to wasu sun ka ce to da ya ce ba nati kuma ‘ya'yan shi wasu ruwayi suna da ‘ya'ya guda biyu ne to don mi zai ce ba nati bai ce bintayya ba saboda musanna yana fara ne da mi jam'i na fara da musanna in tutuba illahi faqad sagat qulubukuma wasu sun kace a'a saboda da yace banati ƴaƴan garin yake nufi saboda duk annabi ubali ga al'ummarsa ko ba ka ba kuma yana da shekarun da zai ce musu ƴaƴansa taw la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun la'amruka Allah ya rance da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah yana da izinin ya rance da abin da yake so amma kai baka da izinin karance sai da Allah duk da yake akwai su hadisai za ku gama irin la'amri manzo Allah sallallahu ya rance da rayuwarsa wasu sun kace wannan uslubi ne wanda akwai shi a larabci asalin shi la rabbi amri ne larabci da ubangiji da ya halicci rayuwata to tunda dai akwai wasu sun kace mansukhun ne man kana halifin falyahlif billah aw liyasmut abinda dai yafi kida gare ka in za ka rance ka rance da Allah gakkate ka shiga hanyoyi masu wuya Allah ce to la amruka Allah ya rance da rayuwar manzo Allah sallam innahum lafi sakratihim ya'mahuna suna cikin wato magajin su suna demuwa fa akhadathum sayhatu mushriqina tsawa ta kama su safiya tana mutum kullowa shine mushriqina an gane ko shi sa wadansu da ake cewa salatul ishraq sai sun kasa tsammani lokacin da rana za ta faɗi na bayan sallar asar mutum ya zauna sai rana ta faɗi a ba ita ishraq na arfin sallar da rana za ta kullu ita ce sallar duha an gane ko yawwa to Allah ce faja'alna aliyaha safilaha nan cikin suratul abin nan hijr an ce tsawa ta kama su in ka duba cikin hudu ba kawo tsawa ta kama su ba yana nuna kenan an yi tsawa wanda tsawar tana da karfi kwarai da gaske sannan kuma an ka ɗauko su an ka juye su sannan Allah ce faja'alna aliyaha safilaha mun kamar da ƙasa ta koma sama juyin dan masa wa amtarna alaihim can cikin hudiya ce wa amtarna alaiha mun kai musu ruwa hijaratan duwatsu min sijili shine mi na cabo alrama ko tabo dan cikin zariya ta ya faɗi wannan yace qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin ko ba haka nan bane to ka sai ce min tin a can sunan shi da min sijjin a alqur'ananci kuma kissar duk guda ce sannan Allah ce inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimina akwai aya ga masu tawassum hangen nesa an gane ko asalin shi daga tawassama shine kallon abu ka kalle shi da kyau ma'ana masu masu kallon makoma al'amura almutafarrisin kenan sai sama wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce ittaqu firasatal mu'min sannan Allah ce wa innaha inna fi dhalika a cikin kissar su kenan ko inna fi dhalika al-mazkur duk abin da ya faru a cikin kissar annabi lut wa innaha ita kora ta qaumi lut shine innaha garuruwan sadum yace labi sabilin muqim hanya ce da take tsayayya mutane masu makka suna wucewa da yace wa innakum latamurruna alaihim muslimin wa bil layli afala taqilun sannan yace inna fi dhalika la ayatan lil mu'minina kuma akwai aya ga masu imani dan saboda kasan ubangijin da ya halakar da su babu wani kafiri wanda zai gagara Allah shi ma shi sama ce musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id azzalumai a kowane wuri suke a kowane zamani azaba Allah ba risa sai gare su ba sai dai Allah in ya musu jinkiri saboda ta hikima da ya ajiye auren sa to ga dukkan alamu ayoyin da zamu taujihin qira'a cikin su a cikin suratul hijr sun kai karshe sai darasin mu na gaba idan Allah ya so kuma ya kaddara abinda muka faɗa da mun to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh